أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والحادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم سبحان ربك رب العزة أما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين وأهنئكم بينهم نعم وأهنئكم بينهم بما أنزل الله ولا تتبع أهواءهم وأعذرهم وعذرهم أن يفتنوك عن بعد ما أنزل الله إليك فإن تولوا فاعلم أنما يريد الله أن يصيبهم ببعض ذنوبهم وإن كثيرا من الناس لفاسقون وأنكم بينهم بما أنزل الله ka yi musu hukunci da abin da ubangiji ya saukar na daga alkur'ani ya rasulallah sallallahu alaika ala alika wa sallam wala tattabi ahwa'ahum karka bi son zuciyarsu wa hazarhum karamu da su ko shine ai ai Allah yaftinuka ayyadilluka an ba'di ma anzalallahu ilaika wato manufarsu su yi shari wato su canja wani abin da ubangiji maɗaukakin sarki ya saukar daga attaura da injila da zabura amma annabi sallallahu alaihi wasallam babu dama a ce sun batar da shi ko sun yi wani abin da bai sani ba wato wannan awa yana nuni wa mutane ne na duniya cewa shi hukunci akan yi shi ne da taka tsantsan بما أنزل الله ولا تتبع هواءهم وذرهم أن يفتنوك عن بعد ما أنزل الله إليك فإن تولوا عن عن الحكم المنزل وأرادوا غيره idan suka kau da kai ga wannan hukunci da ubangiji ya saukar da shi suke buƙatar wani shi fa'alam ka sani annama yuridu Allahu an yusibahum bi ba'd dhunubihim ubangiji madaukakin sarki yana so ne ya sakanka musu ma'ana ya musu azaba da wani sashin zunubansu a nan duniya a wa inna kasiran minan nasi da yawa daga cikin mutane la fasiquna wallahi fasikai annahum khurujun an da'ati kenan suna fita daga yiwa ubangiji biyayya shi yasa ce wa inna kasiran minan nasi min din tabadiya ne wato wasu yanki daga cikin mutane masu fita ne daga yi wa Allah maɗaukakin sarki biyayya na ubangiji ya ce a fahukumul jahiliyyati yabgun waman ahsanu min allahi hukuman liqaumin yuqinun ya ayyuhalladhina amanu la tattakhidhul yahuda wan nasara awliya ba'dhum awliya ba'd ومن يتولهم منكم فإنه منهم إن الله لا يهدي القوم الظالمين أفحكم الجاهلية يبغون yanzu suna neman hukunci ne na jahiliya a samu wato shi ne a karkata zuwa son zuciyarsu ko wa man aila ahada ahsanu min Allah hukuman ba wanda ya fi Allah maɗaukakin sarki kyakkyawan hukunci la hada ahsanu min Allah hukuman li qaumin inda qaumin yuqinuna amma a wajen mutane wanda su sakankanci cewa ubangiji gaskiya ne yace anan kastu bihi bizikri ya keɓe su da ambato li annahum allazina yatadabbarunahu shi yasa ya ce ni ƙaunin nuna ya keɓe su saboda su ne masu kyakkyawan tunani da kuma bin ayoyin alƙur'ani ya wallazi na amanu ya ku waɗanda kai imani la tattakizu yahuda wan nasara auliya kar ku riƙi yahudawa da nasarawa masoya tuwalunahum wa tuwaddunahum kuna son su kuna ƙaunar su ba'duhum awliya ba'din ga shi kuma sun su masoya ne zuwa ga sashi ko mai ya tawallahun minkum duk wanda ya kaunace su ya bar mumini ya bar musulmi ya koma kaunar yahudu da nasara fa innahu minhum to yana tare da su min jumlatihi in an tashi kirga za a kirga tare da su ya ce ai ka san wani yahudu ne ai ba nasare ne saboda kakkautar hali إن الله لا يهدي القوم الظالمين وبنجي بيبر متاني الظالمين بمعنى أن يصيبهم وبنجي زي ساكا كامسو دائر أيك دسك سنشيسنا أي كتاوى نعم الذين في قلوبهم مرض يسارعون فيهم يقولون تخشى أن تصيبنا ضائرة فعسى الله أن يأتي بالفتح أو أمر من عنده فتصبحوا على ما أسروا أنفسهم نادمين فترى الذين أبنجت كنا جنن الذين في قلوبهم مرض wanda zukatansu ke da cuta da efu itikadin kenan suna da rauni na yarda da Allah ka abdullahi bin ubayy al-munafiki kamar abdullahi dan ubayy munafiki yusarifuna fihim suna gaggawa wajen fi mawalatihim wajen kaunar yahudu da nasara yaquluna mu'tazirina anha suna fadi suna bada uzuri akan cewa tafsa an tusibana da'ira abinda suke jin tsoro da suke yin hurɗa da su wasu na jin tsoro ya duru bi haddaharu saboda kan zamani ya juya da su a ce yahudawa da nasarawa sun yi nasara akan musulmai ko min jababin aw gamabatin fala yatumu amra muhammadin sallallahu alaihi wasallam wala yamiruna su a zuciyarsu duk da ganin annabtar manzan Allah sallallahu alaihi wasallam amma zuciya ta munafiki a tunaninsu wai al'amarin manzan Allah ba zai cika ba da haka sai suka raba kafa suna tare da yahudawa Allah ce fa asallahu ayya atiya bil fatahi ya kusata ubangiji madaukakin sarki zai zo da buɗi bin nasar linabihi bi zahari dini idza jaa nasrullahi wal fatah ya ce tana kusa ita nasara ubangiji zai ba manzo Allah nasara sannan zai ɗaukaka addinin musulunci gashi zuwa wannan lokaci aw amrin min indihi ko kuma al'amari daga wajen Allah ko bi hafki sirril munafiqina wafdadihim ya faɗi ya buɗa cewa su abdullahi bin ubayu da jama'arsa munafukai ne sannan ubangiji ya ba su kunya wato su bihu alama asarru an fusihin nadumina sai su waye gari akan abin da suke aikatawa mina shakki wa mawalatil kuffari na daga shakka da tsauna na kafirai nadumina sai su zamanto suna nadama na'am وقل الذين آمنوا هؤلاء الذين أقسموا بالله جهد أيمانهم إنهم لمعكم حبطت أعمالهم فأصبحوا خاسرين ويقول الذين آمنوا سوى أن سكي إيماني سكي فأي سنة lokacin da aka bayyana musu al'amarin da su munafikan suke ciki libarihim izahu tika sirruhum ta'ajjuban magana suna mamaki ko a ha'ula'in da zina aksamu billahi jihar aimanihim yanzu waɗannan su ne mutanen da suka rantsuwa isa matuƙar rantsuwansu ga wata ijita hadihin biya innahum lama'akum fid dini suka ce wallahi muna tare da ku a cikin addini qala ta'ala ubangiji madaukakin sarki yace habidat badalat a'maluhum yace aikin su an lalata shi ya lalace fa asbahu saru khasirina sun wayi gari suna masu asara fi duniya a nan duniya bil fadihati da bayyana al'amarin su na munafurci wal akhirati a ranar lahira bil iqabi su kuma yan wuta ne na'am ya ubangiji maɗaukakin sarki ya ce ya ayyuhan lazina amanu man yartabda minkum an dinihi fasawfa ya'ti Allahu biqaumin yuhibbuhum wa yuhibbunahu a'izzatin a'azillatin 'ala al-mu'minina a'izzatin 'ala al-kafirin يجاهدون في سبيل الله ولا يخافون لومة لائم ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله واسع عليم يا أيها الذين آمنوا يا قوة عندك كي إيمان من يرتد منكم عن دينه دون يرد daga addinin shi musulmi ya fita daga musulunci ko ilal kufuri zuwa ga kafirci wannan ikbarun bima alima Allah bi wannan wani labari ne da Allah ya san shi yake kuma ba da labarin abubuwan da za su faru bayan wafati na annabi sallallahu alaihi wasallam وقد ارتد جماعة بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم yace wasu mutane sun yi radda bayan wafatin annabi sallallahu alaihi wasallam Allah ce fa sawfa ya'ti Allah badlahum da sannu ubangiji zai zo da wasu mutane musayarsu bi qaumin yuhibbuhum wa yuhibbunahu Allah na son su su ma suna son ubangiji qala alaihi salatu wassalam lokacin da wannan aya ta sauka manzo Allah ya nuna wani mutum yace hum qaumu haza yace mutanen wannan mutumin su ne masoyan Allah suna son Allah Allah yana son su waye wannan mutumin wa ashara ila abi Musa al-Ash'ari sai nuna abi Musa al-Ash'ari ko yace azillatin ala al-mu'minina suna kyautata wa muminai ana ɗabisina zukatansu suna tausasawa muminai ba sa rigima da su amma a izzatin alal kafirina a shiddatin alal kafirina suna tsanantawa kafirai yujahidu na fi sabilin lahi su mutanen abi musal ash'ari suna yin fada don ɗaukaka kalmar allah wala ya safu na ma'umata la'in ba sa jin tsoron zargin mai zargi zargi zato dukkan abin da zai faɗa ya je ya faɗa ko wato ai la kafu la kafu da munafiki lau matal kulfari ba sa jin tsoron zargin munafikai da kafirai a kansu zalika al-mazkuru min al-awsafi wannan abin da aka ambata na siffofin waɗannan mutane fadlullahi ya ce falala ce ta ubangiji ya utihi mai ya sha yana ba wanda ya ga dama wallahu wasi'un alimun ubangiji mai yarwar falala ce bi man huwa ahlahu ga duk wanda ubangiji ya cancanta ya bashi sai Allah ya bashi Allah ya ba mu falalar shi na'am ubangiji maɗaukacin sarki ya ce inna waliyukumullahu wa rasuluhu wallazina amanu allazina yuqimuna as-salata wa yu'tuna az-zakata wa hum raki'un inna waliyukumullahu lalle mai jibintan al'amarinku shine Allah wa rasuluhu da manzan Allah wallazina amanu da waɗanda suka yi imani allazina yuqimuna as-salata sune masu tsaye da sallah wa yu'tuna zakata suke ba da zakka wa hum raki'una kuma suke yin ruku'u aw khashi'una yusalluna salata tadawwu'i kenan wannan yana magana akan sallah ta nafila na'am wa man yatawalla Allah ومن يتولى الله ورسوله والذين آمنوا فإن حزب الله هم الغالبون ومن يتولى الله ورسوله duk wanda ya juya wa Allah da manzan Allah baya wallazina amanu da waɗanda suka yi imani ko fa inna hizballahi humul ghalibun to ya sani runduna jama'a ta ubangiji su ne masu yin nasara linasarihi iyahum ubangiji zai taimake su so da haka su munafikai idan ma sun juya wa muminai baya Allah ya ce ubangiji zai taimaki rundunar shi na'am ya
عليها لا تتخذوا الذين اتخذوا دينهم هزوا ولعبا من الذين اوتوا الكتاب من قبلكم والكفار أولياء واتقوا الله إن كنتم مؤمنين
يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا الذين اتخذوا دينهم هزوا ولعبا من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم والكفار أولياء واتقوا الله إن كنتم مؤمنين يا أيها الذين آمنوا يا قوة أنك كي إيمان لا تتخذوا الذين اتخذوا دينهم هزوا كركوا ركي واندس كركي الدين سواسا معنا بإذجل كينا ko wala'iban da wasa allazina utul kitaba sai ce min allazina utul kitaba domin ita mina din an sa ta ce lil bayani saboda ta cika maka bayani wala'iban min allazina utul kitaba sai ce ma min din ta bayaniya ce ai lil bayani kenan da waɗanda aka ba su littafi min qablikum wanda suka zo gabaninku wal kuffara da kafirai ayil mushriki na sune mushrikai masu bautar lata da uzza da manata da isafatu auliya a kar ku rike su masoya wattaqullaha ku ji tsoron ubangiji bi tarki mawalatihim da ban san su in kuntum mu'minina in kun kasance mu'mina ay sadiqina fi imanihim cewa ku masu gaskatawa ne cikin imaninku ku so musulmai ku so muminai almuslimu akul muslim na'am
وإذا ناديتم إلى الصلاة اتخذوها هزوا ولعبا ذلك بأنهم قوم لا يعقلون وإذا ناديتم إلى الصلاة اتخذوها هزوا ولعبا ذلك بأنهم قوم لا يعقلون وإذا ناديتم إذا أكتراسوا أي دعوتم إن أنكراسوا إلى الصلاة إذوا صلى بالآذان أكترا صلى اتخذوها سكركيت صلى هزوا إذجلي ولعبا دواسة بأن يستهزوا بآية تداهقوا suna izgili suna dariya sai a kaji kuma wani sabon addini ko zalika tikazu Allah ya ce wannan rukon da suka yi izgili da wasa bi annahum ai saboda su qaumun la yaqiluna ubangiji ce ai mahaukata ne ba su da hankali ko na'am قل يا أهل الكتاب هل تنتمون إنا إلا أن آمنا بالله إلا أن آمنا بالله وما أنزل إلينا وما أنزل من قبل وأن أكثرهم فاسقون قل يا أهل الكتاب هل تنقمون منا إلا أن آمنا بالله وما أنزل إلينا وما أنزل من قبل وأن أكثركم فاسقون قل كذا مس يا رسول الله صلى الله عليك وعلى آلك وسلم يا أهل الكتاب يا كوم أبو تالتافي التوراة إنجيلا زبورا hal tanqimuna ba wani abu yasa kuke inkarin mu ba tanqimuna ay tunkiruna minna da mu illa an amanna billahi sai suna gaya musu su mutanen makka me yasa suke inkari inkarin su dan sun yi imani da Allah suke inkari da su ko wa ma unzila ilaina da abinda aka saukar mana min alqur'ani daga alqur'ani wa ma unzila min qabl da abinda aka saukar kafin zuwan alqur'ani na daga littattafan annabawa wa anna aktsarakum fasiqun sai dai yawan su fasikai ne domin ba su yi imani da annabi sallallahu alaihi wasallam ba na'am قل هل ننبئكم بشر من ذلك مكروبة عند الله من لعنه الله وغضب عليه وجعل منهم القردة والخنازير وعبد الطاغوت أولئك شر مكانا وأضل عن سواء السبيل قل هل أنبئكم بشر من ذلك مصوبة عند الله من لعنه الله وغضب عليه وجعل منهم القرابة والخنازير وأبد الطاغوت أولئك شر مكانا وأضل عن سواء السبيل قل لهم يا رسول الله صلى الله عليك وعلى آلك وسلم كجاء يا مائك الله هل أنبئكم بذنب باكو لاباري بتؤم باكو لاباري من أخبركم بشر من أهل ذلك الشر دقوة النم أبوتا وإنم مغنغنون كو ذلك مصوبة يتي ساكمكو أي جزاء عند الله دقوة أبنجي malla ana wallahu duk wanda ubangiji madaukakin sarki ya nisanta shi daga rahamar shi labarin kenan wa ghadiba alaihi ubangiji ya fushi da shi wa ja'ala minhum al-qirarata wal khanazira wasu daga cikin su aka shafe su suka zama barruka wasu aka bare su aladu aladai aka shafe su wa abada tabutu kuma suke bauta wa shedan bida'atihi suke masa biyayya ulaika sharru makanan waɗannan da aka lissafa ɗabi'unsu su ne wato mafi sharrin zaman guri ba wahumun naru wato makomarsu ita ce wutar jahannama wa adallu an sawa as-sabil sun kaucewa hanya wacce take miƙaƙƙiya zuwa ga Allah ai tariqal haqqi tace hanya ta gaskiya na'am وإذا جاءوكم قالوا آمنا وقد دخلوا بالكفر وهم قد خرجوا به والله أعلم بما كانوا يكتمون وإذا جاءوكم قالوا آمنا وقد دخلوا بالكفر وهم قد خرجوا به والله أعلم بما كانوا يكتمون وإذا جاءوكم إذا سكزوا مكم su munafikan yahudawa ƙalu sai amanna mun yi imani wa qad dakalu ilaykum mutalabbisina bil kufri alhalin sun riga sun cuɗanya shi musuluncin su da kafirci ko wa hum qad kharaju min indikum in kuma suka fita daga wajen ku mutalabbisina bi sai su koma inda suke kenan wa lam yu'minu ba su imani ba wallahi alam bima kanu yaktumunahu ubangiji ya san abin da suke ɓoyewa yaktumun suke ɓoyewa yaktumuna huwa in ji shi malam mai tafsiri kenan shi hudun bai cikin alkur'ani amma shi ne cikar maganan ka ga ma'anan tafsiri kenan so da kan ba karanta tafsiri ba ba dama ka gane irin waɗannan ka'idojin domin alkur'ani mataninsa zanna zai ce ma yaktumun ne kawai sai ya shiru to baka karanta ba shi kuma abin da ake nema a wajen yaktumunahu to amma ina ha'un din tana nan a ɓoye so da haka yaktumun Allah sa abin da suke ɓoyewa amma karatun yaktumunahu ubangiji ya san abin da suke ɓoyewa na'am وترى كثيرا منهم يسارعون في الإثم والعدوان وأكلهم السحت Mm.
لبئس
ترى كثيرا منهم يسارعون في الإثم والعدوان وأكلمهم السحت لبيس ما كانوا يعملون وترى كثيرا منهم كما غني يا رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم ما في يوتو سدكتي غني كو سو يهوداوا يسارعون يقعون سريعا في الإثم سنا شجاع da gaggawa cikin ƙarya ko alkazibi kenan wani udwani da zalunci wa aka namu tsohotar da cin haramtar rusha kamar rashawa labisa ma kanu ya amaluwan aikin da suke aikatawa ya lalace amma labisa ma kanu ya amaluna hu ne shi ba domin hukuncinsu ɗaya da yaktumuna hu ya alamuna hu ko yaktumuna ya maluna yaktumuna hu ya amaluna hu amma hudun bai cikin alkur'ani amma shi ne kuma ƙa'idar karatun shi tafsirin na
لولا ينهاهم الربانيون والأحبار عن قولهم الإثم وأكلهم السحت لبئس ما كانوا يصنعون
لولا ينهاهم الربانيون والأحبار عن قولهم الإثم لبئس ما كان حكمهم الصهد لبئس ما كانوا يصنعون لولا يتحلى بعدن ينهاهم الربانيون والأحبار بعدن ما لمنسوا سو يهوداوا na ilimi da fuka da faƙihan cikinsu ba sun hane su alƙawar isma su dinga yin ƙarya wa aka lihimul suhuta da kuma wato cin haram da rashawa labi isa ma kanu yasna'unahu kaga ba abin da suke aikata ha ya lalace nan ma sai sake kawo ka'idarsa gwaninta kenan shi shehu a muhalli yake nunawa shi ne gwanintar ilimin tafsiri kenan shi ne shehu muhalli yake nuna maka domin ƙa'idojinsu haka take sai ce labi isa ma kanu ya sana'una shi ma duk abin da suka aikata shi ma far da irin wa'annan ayyukan nasu ko saboda ƙa'idar abin da ya kawo ya tumunahu ya alamunahu ya amalunahu ya sana'unahu ya tumuna ya amaluna ya sana'una ya tumunahu ya amalunahu يصنعونه نعم وقالت اليهود يد الله مغلولة غلت أيديهم ولعنوا بما قالوا بل يداه مبسوطتان ينفق كيف يشاء وليزيدن كثيرا منهم ما أنزل إليك من ربك طغيانا وكفرا وألقينا بينهم العداوة والبغضاء إلى يوم القيامة كلما أوقدوا نارا للحرب أوقاها الله ويسعون في الأرض فسادا والله لا يحب المحسنين
وقالت اليهود يد الله مغلولة قلت أيديهم ولعنوا بما قالوا بل يداه مبسوطتان ينفق كيف يشاء وليزيدن كثيرا منهم ما أنزل إليك من ربك طغيانا وكفرا وألقينا بينهم العداوة والبغضاء إلى يوم القيامة كلما أوقدوا نارا لحرب أدفعها الله ويسعون في الأرض فسادا والله لا يحب المفسدين يهودا وسكتي يد الله مغلولة كو أي أبنجي مدوكتين سركي هنم سما أدم كيكي kaji saki yake nan maqbudatun an iradin rizqi alaina suka ce ya rike hannu ba zai iya ba mu kuɗi ba ba zai iya mana arziki ba kannu bihi anil bukul bukul ta'ala Allahu an zalik summa Allah kinaya da rowa shi kuma ubangiji ya girma haka wato ma'ana ta'ala Allahu an zalik qala ta'ala sai Allah ya maida musu da raddi gullat aidihim ai amsakat aidihim Allah ce su ne ne masu hannun jirajirai a damke su ne marowata ko an fi'ilil khairati ba sa aikata aikin alkhairi walu'inu kuma sun zama tsinannu bima qalu sababin abin da suka faɗa da suka ce yadullahi maglulatun Allah ce an tsine musu bala bahu ai ubangiji ya ce a ya rasulallahi bar wancan zancen wannan balɗin lil'idirari ce an tashi a wancan maganar sai ta bal ya dawo mabsuda ta ne a ni hannuna a buɗe yake inji Allah kaga da aka ce hannunka a rufe yake wato mummunar kalma ce sai Allah ce a ni hannuna a buɗe yake bal ya dawo mabsuda ta ne hannun Allah a buɗe yake ko mubalagatan fil wasfi fil judi kenan hannun ubangiji ubangiji hannunsa ba irin wannan hannun bane amma Allah yana da hannu amma kudura hannu ne na kudura ko an yi kinaya da hannu saboda kar ubangiji ya zamanto wato a a a a a siffanta shi da tawaya yace bale da hu masudata ne yunfiku kaifa sha yana ciyarwa yadda ya ga dama min tausi'in wa tadyiqin la i'tiradu alayhi in ya ga dama ya ba wani biliyoyi da yawa in ya ga dama ya ba wani kudi dan kadan ko ba wanda ya isa ya ce wa Allah dan me yasa kai haka la i'tiradu alayhi ba wanda zai faɗa wani ma Allah ya ga dama ya hana shi sai ne ce ma wallahi rabai shi da ya rike naira ya fi sati biyu a to rabai shi bai zo ba ba yadda zai wani kuma na ce ma wallahi kullum sai ya samu kuɗi kuma kuɗin ba kuɗin wasa ba kuɗi mai yawa ya yi ta samu ya yi ta samu ya yi ta samu ya yi ta samu yumfiku kaifa sha haka Allah ya ga dama in ya ga dama ya ba wannan kuɗi da yawa in ya ga dama ya ba wancan kuɗi kaɗan in ya ga dama ya hana wani to kai da ya hana ka kar kai ta faɗa da mutane ka san wani ba shi da kuɗi sai ya zauna ya tabajin kowa ya kuma dinga kirkiro sharri in ya ga mutum da mota ko gida mai kyau ko riga mai kyau ta ba mala ai mun san yadda suka yi kuɗi kuma bai sani ba wallahi bai sani ba haba malam kudin zamani kudin yankan kai kudin shan jini yan damfara ne ba wani damfara ba shan jini ba wani yankan kai arziki na Allah ne kawai in ubangiji ya tsara sai ka zama biloni wallahi sai ka zama in ubangiji ya tsara babu rabanka babu rabanka so da aka kai da ba ka da shi karka zauna kai to mutane shari roƙi ubangijin da ya ba su kai ma ya baka komai Allah yana ci ya ce wa in min shay'in illa indana kaza'inu amma wani mamanu na zilu illa bi kadarin malu sai lokaci ya yi sai mu saukar a ba wani a ba wani a ba wani a hana wani a kana kallo ba sai a yi ruwa a anguwa kaza ba ya anguwa kaza ba ganin damar ubangiji ne to ma sa yan anguwar ba su fito daga anguwar sun zo sun yi fada da mutanen wannan anguwar ba ko kuma ƙauye kaza sai a yi ruwa a kyara a wani ƙauyen suna ji suna gani ga su ido da ido suna kallo ana ruwa yun fi ku kai faisa wannan ganin dama ubangiji ne wale zidan na khasiran minhum ma unzila ilayka min rabbihim ko a ubangiji ce da sannu za mu ƙara dewa minhum gare su ma unzila ilayka min rabbika daga abinda ubangiji madaukakin sarki ya sauka maka min alqur'ani da daga alqur'ani duguyanan wa kufran abinda za a kara musu kenan su yi ta shishigi su yi ta kafirci ba yadda za su yi wa aqaina bainahum al-adawata wal baghda sai muka sanya kiyayya da gaba a tsakaninsu ila yawmin qiyamati har zuwa ranar tashin alkiyama yahudawa suna kin nasarawa nasarawa suna kin yahudawa ubangiji shi ya wurga wannan a tsakaninsu kullu firqatin minhum tukalifu al-ukhra kowace tana sabawa da ra'ayin yar uwarta ko kullama auqadu naran li harbin sai Allah ya ce wa annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam yace kai hakuri wannan tasliya ce duk lokacin da suka kulla suka tayar da wuta ta gaba kullama auqadu naran duk lokacin da suka hura wuta ta gaba li harbin nabi sallallahu alaihi wasallam don su yaki annabi tsira da amincin Allah su tabbata gare shi a dafa Allah sai ubangiji ya kashe ta ba za su yi nasara a kansu ba ko wa yas'auna fil ardi fasadan suna rawa a ban kasa suna yin barna ayil mufsidina bil ma'asi kenan suna barna suna saban ubangiji wallahu la yuhibbul mufsidin ubangiji bai barin mutane masu yin barna la yuhibbu aka ce la yuhibbu baya so ko la yuhibbu baya so amma ba shine fassaran ba la yuhibbu al-mufsidina ay yujazi al-mufsidin zai sakan kare masu barna domin suna iya tuba shi kuma Allah ba wanda baya so kowa da Allah ne da mai aiki mai kyau da mara kyan ma ubangiji yana domin bayansa ne alkarku iyalin lafi to shi ne ka'idan tafsiri amma fassarar larabci la yuhibbu ai baya so ne ko amma akwai inda take fassaruwa din kamar irin su la yuhibbu Allahu jahra bi su'i min alqawli illa man zulim amma anan la yuhibbu al-mufsidina bar barin mutane mufsidai ma'ana an yi aƙibahum zai sakanka musu da irin aikin da suka kasance suna aikatawa ma'ana zai musu uquba kenan na'am ولو أن أهل الكتاب آمنوا واتقوا لكفرنا عنهم
Mm.
لكفرنا عنهم سيئاتهم ولا دخلناهم جنات النعيم
ولو أن أهل الكتاب آمنوا واتقوا لكفرنا عنهم سيئاتهم ولأخلنهم جنات النعيم ولو أن أهل الكتاب دامامنا ما أبوتا التوراة إنجيلا آمنوا بمحمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم أتشي سني إيماني بأن محمد واتقوا الكفر سنكي كافرش lakafarna anhum sayyi'atihim Allah ce sai mu kankare musu zunubansu wa dakallahum jannatin na'im kuma sai mu shigar da su aljanna ta ni'ima ta jin dadi na'am
أرجلهم منهم أمة مقتصدة وكثير منهم ساء ما يعملون ولو أنهم أقاموا التوراة والإنجيل وما أنزل إليهم من ربهم لآكلوا من فوقهم ومن تحت أرجلهم منهم أمة مقتصدة وكثير منهم ساء ما كانوا يعملون ولو أنهم دماءت سمنا أقاموا التوراة sun tsaye da attaura ma'ana sun yi aiki da ita lauɗin ta tamanni ce ko buri an so da mamana walau annahum alwawu wawun isti'nafi ce ita lauɗin ta tamanni ce da mamana a ce su a taurata sun tsaye da attaura wal injila wa injila bil amal bima fihi ma sun yi aiki da abin da ke cikin attaura da injila wa minhu daga cikin aikin al'imanu bin nabi sallallahu alaihi wasallam akwai yin imani da annabi tsira da amincin Allah su tabbata a gare shi wa ma unzila ilaihim da abin da aka saukar musu min alkutubi na daga littattafai min rabbihim daga wajen ubangijinsu la'aqalu min fawqihim wa min tahti arjulihim da sun ci sun sha ta saman su da ta kasan su wato ai musu ruwa daga sama ba za su taba samun fari ba ta kasa a fito musu da arzikin da ke cikin kasa shine ai bi ayyu asfi'a ilaihim rizqu wa yafidu min kulli jihatin ta kowace hanya ubangiji zai buɗo musu kofofin samun kuɗi ba za su yi talauci ba minhum daga cikinsu ummatun akwai wata jama'a muqtasidatun ta'amalu bihi wa hum man amana bin nabi sallallahu alaihi wa sallam akwai mutanen kirki masu aiki da attaura da injila daga cikinsu ka abdullahi bin salamin kaman abdullahi dan salami wa ashabihi da sahabbansa wa kasirun minhum amma akwai wasu daga yawa kuma da ciki daga cikinsu da yawa sa'a ma ya amalunahu aikin da suke aikatawa ya lalace wato su ma'ana ba su yi aiki irin aikin abdullahi dan salamin da shi da sahabbansa ba na يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك وإن لم تفعل فما بلغت رسالته والله يعصمك من الناس
ya ayyuhar rasul إن الله لا يهدي القوم الكافرين ya ayyuhar rasul balligh ma unzila ilayka min rabbik wa in lam taf'al fama balagta risalata wallahu ya'simuka minan nas inna allaha la yahdi al-qawmal kafirin ya ayyuhar rasul ya kai babban wannan annabi sallallahu alaika wa ala alika wa sallam ballikka isar ma unzila ilaika min rabbik abinda ubangijinka madaukakin sarki ya saukar maka wala taktumu shay'an karka tsore komai ko wannan an saukar da ita ce tasliya ana ba annabi sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam wato haƙuri kenan a ubangiji ya ce la tattamma shay'an khawfan an tanala bi makaruhin karka ji tsoron komai ba abin da zai same ka wa in lam taf'al idan kuma baka wa- wato aikata hakan ba lam tablig jami'a ma unzila ilayka fama balagta risalata a ce baka samar da annabtar gaba ɗayanta ba, wato saƙon da aka baka wato wannan ubangiji maɗaukacin sarki yana so ya nuna isa ne da girma na ita annabtar kanta sannan kuma ya nuna cewa su mutane da ake musu wa'azi ko kuma ake tare da su sai a hankali saboda ƙarfin waɗannan mutanen makka irin yadda suke da taurin kai da inada Allah ce wallahu ya asimuka minan nas ka sanar dan babu abin da zai faru da kai Allah ya isar maka daga sharrin mutane gabaki daya wallahu ya asimuka minan nas ko ayyaktuluka sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam basu isa su kashe ka ba basu isa su cutar da kai ba basu isa su hana ka abin da Allah zai baka ba ba su isa su yi maka komai ba wallahu ya asumuka minan nas inna allaha la yahdi al kafirin ubangiji bai barin mutane kafirai zai sakan ka musu da daidai gwargwadon abin da suke aikatawa wato wallahu ya asumuka minan nas saukatta lokacin makiya Allah sun matsa wa annabi alaihi salatu wassalam da sharruka da munanan maganganu da tarko kala kala in sun shirya wannan su warware su shirya wannan su warware su shirya wannan manufarsu kar saƙon ya iso jos ga saƙon a jos kuwa ba maganar makka ake yi ba ba najeriya a saƙon ga shi ya iso har jos kuma saƙon na ingila yana amerika yana duniya ga baki ɗaya manufarsu su tattara saƙon ya tsaya a iya makka a iya makka ma su ya su su ya su ɗin ma idan suka kashe shi sai su rufe saƙon ba mai sake jin labari to amma ba saƙon ya ratsa ko ina saƙon ya isa wallahi ya su muka minan nasi ubangiji ya isar maka da sharrin mutane babu abin da suka isa su maka a wannan lokaci aka ce har sahabbai sun fara jin tsoro aka mananto ana kewaye gidan manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ma'ana kamar suna gadin shi kenan wasu suna ƙofar gida wasu suna ta bayan gida suna gadi suna jin tsoro kar wani ya taso wannan aya tana sauka manzo Allah ya ce kowa ya tafi magana ta ƙara kowa ya tafi ko yace in sarafu faqad asamani Allah yace kowa ya koma kowa ku tafi ubangiji madaukakin sarki shine zai kare ni kuma shi yake kare Allah ya kare mu